وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الخميس sha biyu ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ɗaya ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin kul'i ko a wani gaba za mu tashi na'am وإنما ينقبئ بصحة بينة muna magana akan mara lafiya idan ya saki matarsa a halin rashin lafiya makuf wanda ake kani ba zai tashi ba zai mutu a ciki to wannan matar shikan yayi amma fa ko ta gama idda ko ta je ta auri wani miji ko an yi shekaru in dai ya mutu a wannan jinyan za ta zo ta gaje shi akan haka muka tsaya ba za ta zo ta gaje shi to me zai yanke wannan gadon shine yace wa inna ma kadai yanqabi'u wannan gado zai yanke tsakanin su da mijin da ya sake ta bai da lafiya da sihhatin bayyinatin da samun lafiya bayyananne ba shi da lafiya ana ganin jinyan ba na tashi bane ya saki matarsa to yanzu da ya sake ta ana ganin in dai ya mutu kan za ta yi gado ana nan ana nan sai Allah ya taimake shi ya samu lafiya kuma samun lafiyan bayyinatin samun lafiya bayyananne ba irin samun lafiya na yan dabaru ba ka san akwai samun lafiya na yan dabaru za a yi wani taro sai a dan baka wasu kwayoyi wanda za su ainihin karfafa ma jiki ka tashi ga yanan kamar mai lafiya ana zuwa ka zo kara kwanciya to irin wannan samun lafiyan ba zai yanke ba dole sai ya samu lafiya bayyananne wanda wanda suka san jinya suka san lafiya sun tabbatar da yanzu kan ciwon shi ya warke to in ya samu irin wannan lafiya to daga yanzu ko da ya mutu ba za ta gaje shi ba amma in ba lafiya ya samu bayyananne ba ya mutu a cikin wannan jinyar da ya sake ta ko ta auri wani miji za ta yi gado in ba kuma ta ba ce mun ce za ta iya gadon maza da yawa ma wannan ma ya sake ta bai da lafiya ta ruwan shi ma bai da lafiya ya sake ta ta ruwan nan bai da kuma dukkan su miliyoniyoyi ne shikenan ta da ta ruwan talaka ta ce kawai kai hakuri kwanan nan zamu ci farar gawa ana nan ana nan wannan yana faduwa ta zo ana kuka tana guda tana yirri ana kuka tana guda kuma ta ce ma ita ba ta yadda abin ne gawan ba shi an bata gadanta dole ai da gadanta ya tabbata dole a raba a bata yawwa hakanan ko maza nawa ne suka sake ta a cikin rashin lafiya wayannan adadin mazajen duk wanda ya mutu sai ta je ta gaje shi a halin kuma ita tana karkashin wani miji to shine yace irin wannan gadon yana yankewa ne bi sai hakin bayyinatin da samun lafiya bayyananne walau saha yau da a ce mara lafiyan da ya saki matarsa bai da lafiya rashin lafiya mako sai ya samu lafiya da ya samu lafiyan sun mamari ba sannan kuma duk daga baya sai ya sake kwanciya rashin lafiya faɗan laƙaha saniyatan ya sake sakan wannan matar shika na biyu kar kuma ta ya ba sake ta kuma bai dawo da ita ba kuma ya sake sakanta shika na biyu bayan ya samu lafiya ya koma rashin lafiya to lam taris ba za ta gaje shi ba yanzu misali ya yi mata shika ɗaya ba shi da lafiya yana kwance shika ɗayan na aika tun da ba kulki shika raja'i ne ba ta je tana idda tana idda tana idda ta ga jini ɗaya kawai sai Allah ya ba shi lafiya ya tashi zan kaga ya tashi ya samu lafiya ko ya samu lafiyan nan kaga ai gado ya yanke ko kaddara yanzu da zai mutu ba za ta gaje shi ba ko to kuma du sai ya sake kwanciya rashin lafiya bayan ya kwanta wannan rashin lafiya na biyan sai kuma ya sake ta ka san dama an ce shikan bid'a kar ya sake ta shika biyu kar ya sake ta tana cikin idda amma in mutum ya saki mace tana iddar rajai ai wali ya zaujatu ma da fi iddati saboda haka in ya sake ta shikan yana nan to amma yanzu gashi nan ya sake ta tana cikin idda ba ta gama ba ya samu lafiya bayan ya samu lafiyan ya sake koma rashin lafiya da ya koma rashin lafiya tana cikin wannan idan sai ya ƙara sakanta ka gane ya sake ta to da ya sake ta wannan shikan sai kuma ya rasu a wannan rashin lafiyar da ya sake ta sai mu ce lamtari su ba za ta gaje shi ba saboda gadon da rashin lafiya zai janyo ya yanke da wancan lafiya sai ya ce illa me yawwa illa fi iddati talaki al'awwal sai dai inda za ta yi gado sai dai idan mutuwar tashi ta faru ne bata gama iddan wancan shika na farkon ba dama shikan farko shika raja'i ya yi ko ya sake ta shika raja'i ya ce ta gama idda za su rabu ko a haka ko mutum mai lafiya ma ya saki matarsa shika raja'i in dai bata gama idda ba ya mutu za ta yi gado kawai za a yi tadakulin idda ne yanzu wannan iddan iddan shika zai yanke zama iddan ta kaba ba to yanzu ya sake ta tana cikin idda ya samu lafiya a cikin wannan iddan bayan ya samu lafiya sai ya sake kwanta rashin lafiya duk indan bata kare ba sai ya kara sakanta to yanzu da ya sake ta ana nan wancan iddan farkon bai kare ba sai ya mutu to yanzu a nan za ta gaje shi amma gadon da za ta bar ba wai gadon dan ya sake ta ba ta da lafiya ba ne za ta gaje shi gadon ya mutu kan ta gama idda ne gane da can za ta gaje shi gadon ya mutu ya sake ta shi kare ja'i kan ta gama idda ya rasu saboda ko mai lafiya ko mai lafiya ne ya saki matarsa shi kare ja'i kan ta gama idda ya rasu za ta gaje shi saboda me saboda wannan shika na biyun ba shi da idda yanzu misali mutum ya saki matarsa shika ɗaya ta ga jini ɗaya ta ga jini na biyu sai ya ƙara sakanta to yanzu wannan sakin ba zai farar da idda ba yanzu tana na network ɗinta na idda na farko tana gama iddan wancan na farkon zamu ce shika biyu ya tabbata mun gane saboda kaga tunda bata gama wannan iddan shika na farkon ba ya miƙe a rashin lafiyan ya kwanta rashin lafiya ya sake ta ya ƙara miƙewa har yanzu ba ta gama iddan ba ya rasu sai mu ce to za ta gaje shi saboda mijinta ne wanda take mar iddar raja'iyar su amma dalilin wannan rashin lafiya wannan samun lafiya ya yanke shi yasa ma indiya ta gama wannan iddan ba za mu duba to ai wannan shikan ya sake ta bai da lafiya sai mu ce to ai wannan shikan wannan shikan za a haɗa shi da wancan shikan farko ne shi ko wancan shi kan farko samun lafiyar ya yanke gadon saboda haka ba za ce gado ba ina jin mun fahimci zancen ko aha wal iqraru bihi fihi tabbatar da shika ai bi talaqi ne ka gane wal iqraru bi talaqi fil maradi shine bihi fihi din wal iqraru yin iqrari mutum ya tabbatar da ya saki matarsa shine biyi din bi talaki ya tabbatar da ya sake to cin yana lafiya kuma lokacin da ya ikrarin fihi ay fil maradil maquf yana cikin rashin lafiya wanda ake tsoron ba zai tashi ba ai ka san gashi yanzu ba shi da lafiya ciwon sa kuma ana ganin ba na tashi bane ya tabbatar da in ya sake ta a yanzu shika yayi kuma ko bayan yaushe in ya mutu za ta gaje shi sai ya ce to ku shaida fa ni wance na sake ta tun bara kuma an san rashin lafiyar nan nashi bai wuce yan watanni ba ran nan lafiyar shi kalau kaga in ya tabbata ya sake ta tun bara kaga yanzu bai yiwa ta gama idda ba abin da zai sa ta gaje shi yanzu ko ya rasu tunda ba rashin lafiya ya sake ta ba to amma ikrari ne babu shaida to yanzu da yayi ikrarin nan yace ni ba wance na sake ta ba tun watanni kaza da suka wuce kaga wal ikraru bi talaqi ko fihi ay fil maradi lokacin da ya faɗi haka yana cikin rashin lafiya sai mu ce me hukunci ka insha'ihi kaman farar da shi kan ne a rashin lafiya mun gane ba shi da lafiya ya ce ni bonce tun ina lafiya karau na sake ta sai mu ce to yanzu ne ka sake ta kuma yanzu ba ka da lafiya saboda haka yanzu shika yayi za ta yi idda amma ko ta yi aure in ka mutu sai ta yi gado saboda me saboda ana tuhuman shi da cewa hakan da ya yi din yana nufin ya kore ta a gado ne to ba za ta koru ba mun gani saboda haka mutum yana so yayi dabara ne ma wannan dabarar ba za ta yi ba in dai ba shaidu yake da shi ba kasancewa yayi kirari ya ce wakin yana lafiya ya sake ta to kawai yana wannan ikirarin kamar ya sake ta bai da lafiya ne wanda ma ya haƙuri kare sake ta to yanzu tun da ya ce ya sake ta tun bauri yaushe za ta fara idda ya ce wal iddatu min al iqrar yanzu iddan ma za ta fara daga lokacin da ya yi ikirari ne shi ya yi ikirarin sun ya sake ta amma mu daga lokacin ikirarin lokacin aka tabbatar da shi ta daga wannan lokacin za ta fara idda sannan kuma ya sake ta a rashin lafiya ne in ya mutu za ta gaje shi shine ka insha'i wal iddatu min al iqrar ba to walau shuhida ba'da mawtihi bi balaqihi faqad talaqi fil maradi yau kuma mutum ne yana zaune da matan shi lafiya bayan ya rasu da hajjiyarsa lafiya fa kawai sai ga shaidu sun zo suka ba da shaidan babu aure tsakanin alhaji da hajiya mu ne shaidu ranan kaza ga watan kaza ya sake ta kuma da za a bi wannan shaidar tasu ma yanzu ta ma gama idda kaga in ma rage ile ta gama idda babu ainihin gado ba to amma me yasa ba su zo sun faɗa lokacin da yake raye ba sai suka ka uzuri suka ce lokacin ba ma gari ne ko lokacin gari ba suka ka wani uzuri da shari'a za ta karɓa to yanzu an yarda da maganar su ba za a kori shaidar su ba amma fa kattalaki fil maradi kamar mutum ya saki mace tana cikin rashin yana cikin rashin lafiya ne in dan gado ne dole ta ci gado kamar yadda mara lafiya ya saki matarsa ko ta gama idda za ta ci gado ita ma wannan za ta ci gado tunda ana tunanin mutumin nan musulmi ne yana tare da matarsa bai taba nuna ya sake ta ba har ya rasu suna tare kaga tunaninmu shaidun nan da yana raye suka zo suka kawo shaidan nan mutumin nan zai inkari ya yi shuka shaidan su ya kori shaidan su saboda haka ba za a saurari maganar su ba za a tabbatar da ainihin gadon ta sai dai bambancin ta da wanda ya saki mace ba shi da lafiya shi wancan wanda bai da lafiya in ya sake ta ko ta gama idda ta je ta yi aure ma za ta zo ta yi gado kuma ba za ta yi iddatul wafati ba amma ita wannan za ta yi iddatul wafati shi ne bambanci amma da wancan da wannan duk akan gado kan duk ɗaya ne za ta ci gado mun gane a faƙar talaki fil maradi ba to wa in ashhada bihi yau kuma idan mutum ya kafa shaidu bihi ai bi talak ya kafa shaidu wane wane ku shaida na saki matata wance lokacin da ya wannan ikirarin fi safarin suna kan tafiya ka san shi shika har ya fi lamban waya har ya fi layin waya ma saurin tafiya wai kuwa yanzu misali in kana so ka kira mutane za a ce ba ne to ba kaza ba kaza amma shika kana cewa na zage ta tana bangon duniya yanzu shika ya shige ta to sai suna kan aikin haji ko umara ko sun tafi dubai ko me da abokanan shi ya ce doktor sharif ku shaida na saki mata ta wanki shikenan shika yake an tabbatar sun shaida ba ta saku ba har ma muna cewa in labarin shika ya zo mace bayan ta yi jini uku daga lokacin shikan to yanzu lokacin iddanta daga lokacin da aka sake ta ne yanzu ta gama idda kawai ko baka rubuta takarda ba ne na ban mu da takarda takarda ba ba ba ba ba ba, ba wakili bane ai ainihi furci din shine asali ko yanzu misali mutum ne ya baka shaida ya ce ga takarda nan ka kai wa matata wance ta sakuwa ne kai ne shaida ku je in ka ga dama kana son matar kar hankalin ke ta yi ka kike takardan ka bari ka bari ka bari sai bayan watanni ka tabbatar da ta gama idda sai ka zo wance albishirin ki goro me ya faru dama kin sa akwai tsohon soyayya tsakanin ko matar mutane ya ce a ina karanta takardan nan ran a watan rajab gashi nan shi ka alaji kuma ina bukata nemo alwali a daura aure shi kenan warai da gaske a to ta zama idda ta zama idda yawa to yau matsalin da ya faru din suna kan tafiya ya sa shaidu wane da wane shaidun nan ingantattun mutane ne kamar yadda ga doktor ga sharif kowa ya san mutanen kirki ne adilai ne ya ce musu ku shaida na saki mata ta wanci ba shi ka ya tabbata ba to fi safarin kenan ko sun matsagima sannan sai ya dawo gari da ya dawo gari kawai wawwatsi a ya ci gaba da matarsa zaman aure kawai har ya taki matar kaga ita wata samu labari ba shi kuma bai gaya mata ba wayanda suka yi maganar kuma dama akan tafiya ne bayan ya take ta sai suka zo sai suka ji ai wance ai tana gida a laduwa ne a bata gama idda ba ka ce wani idda bayan lokacin muna dubai da ni da wani gashi nan shi ya gaya mana ya sake ta wa ankara a shahada sai in kare shi ne yace kayya kuke mun kawai zo kuke wata kila ma akwai barkanta a cikin ku saboda haka ban yadda ba to su kuma wayannan shaidun hukuma ta yi taskiyar su ta tabbatar da adilai ne dole a karbi shaidan to yanzu a nan furrika lokacin da aka je aka yi taskiya aka yi ijizar aka yi komai hukuma za ta yi hukuncin cewa an raba tsakaninsu da wannan matar da wannan shikan da shaidun nan suka tabbatar to amma kar ka manta bayan an dawo ya take ta ya wannan takin ya ce wala hadda babu haddi saboda me babu haddi an ce a raba su wannan rabawan kwan da wani wuce aka raba su ai da shikan da ya mata wancan ne ko to kuma bayan ya sake ta in ya zo ya take ta musamman ma shika ba yi ne ba zine ba to ya babu haddi malamai suka ce to ai shikan shikan yana tabbata ne ranar hukunci ba ranar ikirari ba ran da alkali ya yi hukunci ya karɓi shaidansu ya tabbatar da ya sake ta alkali ya tabbatar a ranar za ta fara idda to ya yi kama da zaman aure wancan takun da ya mata shi ku ainihin idra'u alhududa da shubuhat ai akwai shubuha na wannan takin lokaci ai ba a yi hukunci ba tunda ba a yi hukunci ba ya kama da zaman aure dalilin wannan wala hadda mun gane to wannan fa duk hukunce hukunce ne wanda rubba ma su iya faruwa walau abanaha yau kuma da mutum zai saki matarsa yana rashin lafiya ɗin ya sake ta shika ba'ini ba shi da lafiya sai ya ce ta kawo wani abu ya sake ta suka yi ciniki ta faɗi abin da za ta ba shi ta biya ya sake ta kaga shika ba'ini ne ko babu zancen ainihin idda shika ne ba'ini to ana cikin haka kuma sun masannan ta zawwajaha ya sake komawa suka sasanta ya aure ta kabla sai haki kafin ya samu lafiya daga wannan rashin lafiya to yanzu wannan aure na biyun fakal mutazawwiji fil maradi matsala farai kuwa kamar wanda ya aure ne a cikin rashin lafiya matarsa ce fa hajiyarsa ce mai waya wa doktor ta kura ya yi wa malam ibrahim ta kura ya wa me kawai ba shi da lafiya kawai ya sake ta har ma ya karɓi wani abu shi ke nan doktor ya zo mamar ta za ka saka waye wa aka yi kokari aka sasanta aka ce a mai da ita to ko ta koma ma ɓataccen aure ne tun da mara lafiya ya ziyara ce aure ba ko wancan shikan kuma yana nan batun gadon ta koyaushe ya mutu yana nan kuma yanzu da aka mai da ita da ya yi kwanan aure kuma iya sadakin ko nawa ne aka bayar ta cinye mu dole a raba auren ta gama tasta ce me yiwa ma duk abin yau ya faru yau da safe tana mar gani gani dan kin gaba ni da lafiya ne lokacin to me dan ka ba kai kadai wa aka to ni yanzu abin da za ki bani wani abu tace motar nan ya ma eh ta bashi ba aure ya mutu ba shikenan sai abokan waye waye suka ji labari aka zo aka sasanta aka sasanta yanzu ya zai to ai da kulli to ai kulli ma ana kome tunda kulli ma an biya sadaki an kewo shaidu shikenan a kira wani ta aka yi waye waye aka zo aka maida auren kaga abu ne diyo ya faru ko sai mu ce mara lafiya yayi aure a dama matarsa ya muke ai matarsa ya sake ta shika ba ini ta zama ba matarsa ba saboda haka yanzu wannan auren dole a bata shi kuma wannan bata wani kabla dukuli wa bada saboda duk auren da matsalar matsalar auren ya zamo saboda daurin auren ne to ana bata shi kabla dukuli wa bada shi ko wannan kaga ai matsalar shi ba dan sadaki bane ainihin daurin auren ne bai yi ba saboda haka ko an maida irin wannan auren dole shari'a za ta bata in ba yi dukuri ba subhanallah ko sadaqul muslim wanda yake shine akallu ta ce amma za a bata wannan auren mun gane wannan shine walau abana sun mutazawwaja qabla fiyatihi fa kal mutazawwiji fil marad walam yajuz khul'ul maridati kul'in mara lahiya baya halatta kaga duk wannan abubuwa ne masu faruwa ko yanzu misali ba ta da lafiya ne ciwon ta din ana ganin ba na tashi bane shi kuma mijin ya nace ita kuma ta ga wannan mutumin fa kawai dan dan abin da zai ci na gadon nan ne ita ya dame ta kawai ta ce kai ni wannan damuwar naka bari in baka abu kaza kawai ni ka sallame ni sai ya ce ya yadda suka shirya ta ɗauko kuɗi ta bashi to yanzu me hukuncin abin da suka yi nan sun aikata haram bai halatta ba yawa saboda me ya ta cire magaji ya kusa cin gado dama shi yasa aka ce mara lafiya din ma ba zai saki mace ban ya sake ta ma za ta yi gado saboda dama dan wannan gadon ne to haka ita ma marashiyar lafiya idan ta ba wa mijinta kul'i sai mu ce tana so ta cire shi a gado ne cire ainihin mutum a gado bayan ya kusa cin gado bai halatta ba to wannan hukuncin abin da aka yi kenan to amma kuma yaya yaya tabbatan abin in an in an yi hulɗin auren ya ɓaci hulɗi ya tabbata ko kuma dole za a miyar da an aikata ainihin abu a bisa gaban shi ba shine yace wahal shin tunda mun ce bai halatta ba kuma gashi an yi yuraddu za a yi raddi ne kawai a ce ina kudinta ba ta kudinta sai kuma jiya ana nan a aure kawai aure bai mutu ba za a yi haka ne eh akwai kaulin da ya nuna haka an fassara mu da wana da haka au ko kuma a ɗaya fassaran sai ya nuna almujawizu li irsihi za a bata za a yi raddin kul'in ne amma abin da za a yi raddin ba kul'in za a yi raddi ba za a yi raddin abin da ya wuce gadon shi yanzu misali tana da abin da ya kai miliyan takwas tana da ‘ya'ya kaga kaddara da zai mutu da za ta mutu ai miliyan biyu zai ci rubi ko to shi kenan sai ta ce za ta ba shi miliyan uku ya sake ta ita kuma gaba ɗaya an yi valuation abin da ta mallaka miliyan takwas ne ta ce za ta ba shi miliyan uku kaddara kuma da mutuwa ta yi yanzu miliyan biyu ne gadansa kaga yanzu ta yi kul'i da abin da ya wuce gadan shi to akwai kauli ko kuma akwai fassarar mudawwana wanda suka nuna cewa abin da ta ce za ta bashin in bai wuce gadan shi wakaddar da ta mutum shikenan kul'i yayi ko kuma bai kai gadan shi ba kul'i ya amma in ya wuce a nan magana take daga an yi fassara biyu ba fassarar farko yace za a yi raddi kawai gaba ɗaya ko nawa ne za a yi raddin kuɗin kuma a koma aure bazara na biyu suka ce a'a za a duba abin da ta bashi din ya wuce gadon shi in ya wuce gadon shi a nan za a samu matsala in bai wuce gadon shi ba kul'i yayi to idan muka ɗauki wannan magana na bisa gado ɗin yaushe ne za a yi lissafin gadon ya ce yau ma ha ai ba shin gado sai a mutu yanzu gashi ta yi kul'i ta bashi miliyan uku an lissafa kadarorinta gaba ɗaya miliyan takwas kuma tana da 'ya'ya aka ce ai miliyan uku ya wuce gadon shi sai mu ce in jiwa a yau ne da za ta mutu ya wuce gadon shi amma ai ba mamaki gobe ta samu wani dukiya ba mamaki kuma gobe ai wani asara ba mamaki kanta mutum kuɗin nan yayi sama ko yayi ƙasa shi kuma gado ana gane shi ne ranar mutuwa saboda haka yanzu abin da ya wuce gadon nashi ana lissafin shi yau ma mautiya ranar mutuwan shi to tun da ranar mutuwanta ne ya za mu yi wahu kifa ilaihi yanzu za a dakatar da kul'in abin da ta bashi ɗin za a karɓa a ajiye a saurari ranar mutuwa kajin da ake sauraron mutuwa mutum yana da fure da gaske yanzu sai a ce nawa ta baka miliyan uku to yanzu dai ka za abin da ta mallaka miliyan takwas ba mamaki kan ta mutu ta samu ƙari har ma ya zama miliyan uku zai iya zama gadon ka sai a baka ba mamaki kuma kan ta mutu a mayi asara ko kuma in lokacin mutu ya zama daidai da yanzu kaga miliyan ɗayan nan ba naka bane biyu ne naka amma ba za mu tabbatar ba sai ranar mutuwa to ranar mutuwa yaushe ne sai ai wakafi a jira mu gani kuma Allah shi san gawan fadi bare kuwa shine yace wa wuqifa ilaihi ai ila yawmil maut to wayannan abubuwa magana guda biyu shine yace tawilani an yi tawili biyu wato a mudawwana nassi ya zo malaman da suke fashin baki game da wana su ne suke tawili biyu ɗaya malaman sai suka fassara da cewa kawai yuraddu za a yi raddi da wannan kuɗi bangare ɗayan kuma suka ce a'a sai idan ya wuce abin da zai gada ƙaddara in ta mutu to shine tawila ne to wa inna ƙasa wakiluhu yau kuma wakilin mijin ne sai ya rage an musammahu daga abin da mijin ya ambata mishi lauya ya ɗauka ba ana zuwa lauya ya je tsaya ya ce muna neman kul'i ba to ai kaga shi lauya bai da magana sai abin da ka ce mar kai mai asalin abin sai ka ce mar in ka je ka karɓa mun dubu ɗari biyar lauya da ya je ana bugawa ana bugawa kawai sai ya rage ya ce a ka dubu ɗari uku shi kuma dubu ɗari biyar aka ce mar ka ga na ƙasa wakilu ko to yanzu ya wannan abin da ya yi kai ko ya karɓo ɗari uku ya kaga ce kai in ba ɗari biyar ba baka yadda ba to yanzu a nan lam yazdam kulkin kwata kwata bai luzumta wa matarka tana nan a matarka inda kulki zai luzumta sai idan ta yadda ta sai idan ta yadda ta ce za ta cika ko kuma idan shi wakilin ya ce zai cika amma aka cire akan haka za a miyar mata da kuɗinta a wuri ya koma mun gane zancen ba ana haka ba an je kotu a ce to kuma za ku rage bane a rage kaza to ba wannan karambani rage sai mai abin ya yadda saboda haka daga an zo wajen rage yi mar waya to wani fa gashi sun zo da farin kuɗi amma an rage dubu ɗari yaya in ya ce karbi ka karba in ya ce a bari to dole ka bari tunda kai wakili to wannan bangaren mijin kenan ba wa ruddal mal ko za a yi haka ne ba yawa lam yalzam wannan shika bai lizuma ba kuma kul'i shika bai lizumce shi ba za a miyar mar da kuɗin shi au ko kuma ta ga can ya ce an musammahu ko au ko kuma a tulaka lahu ya masa itilaki ya ce wane e muna rikici da iyalina ne gobe za mu yi zaman kotu na wakilta ka in ka je kawai a yi maganan hul'i ka karɓa mun hul'i a sallame ta kaga bai ce ma kaza ba kawai ya ce ka karɓa mun hul'i ko kaga a ɗilaka da hukiya aulaha ko kuma ya yi itilaki gare ta ita matar ya yi itilaki ya ce mata wance e ni na ga take-take da naki kamar ba kya son zama da ni yanzu kawai abin da za a yi ki biya ni kuɗin kiyayya ki bani kulki shi kenan sallame ki kaga bai ce kuɗi kaza ba shi kenan ya sa wakilin nashi ya je bai gaya mar kuɗi ba ko ya gaya wa matar cewa ta biya shi bai yanke mata kuɗi ba to kawai sai ya je karɓo kuɗin da bai kai kul'ul misli ba bai kai kul'in tamkan shi bai kai kul'in tamkanta ba ko kuma ita ɗin da ya ce ta biya kuɗi sai ta ɗauko kuɗin da bai kai kul'in tamka ba kaza akwai kul'in tamka yi yanzu duk auren da aka kashe miliyan uku daidai yake da auren da aka kashe dubu arba'in an za ka akwai auren dubu arba'in wani an lallaba an biya sadaki wai karanci wani yamun waya wai nawa ne akallo sadaki wai an ce dubu talatin an ce to yanzu dai mun ba da talatin da ɗaya wai saboda itiyadi ka ji abin ka gani to duk wanda ya ba da talatin da ɗaya ka ga ai ba mamaki a tamfon bai wuce na dubu tara wani yawa auren gaba daya dubu arba'in yayi to kaga irin wannan za ta gwada da auren da aka biya sadaki zalla ma miliyan ɗaya da sisi sha biyu ta ba za a gwada ba to ya sa shi je karɓo kuɗi bai yanke mar kuɗi ba amma ai ido ba mudu ba ya san kima ai ya aka yi auren a nan ne za a gane me kiman kuɗi ko kawai ne ya ka kullo kuɗi a dubu hamsin kai kuma wajen miliyan biyu ka kashe to ko kuma ita din kace wanke kawai ki biya kudin abin nan kulɗi mu rabu kawai shi ke ne ta ɗauko ma dubu ɗari biyu a halin titi ma gare gare goma sha biyu ka bata kaga ai ba baka kuɗin camka ba amma kuma kai ma ai baka yanke kuɗi ba to yanzu a nan sai kai inkari kace kai sam dole a baka kulɗi na biya kulɗul misli kulɗin damka to yanzu a nan shine yace me waraddal wayin gado ki a'a aw adlaka lahu aw laha yayi idlaki ga wakilin shi ko ga matar sai suka karbo ko ta bayar ko shi wakili ya karbo kullin da bai kai kullun misli ba shi kuma yayi inkari to yanzu anan bambancin shi da wancan wancan ai ya ambata wannan tunda bai ambata ba ai mutamali ne saboda haka yace shi kullun misli yake nufi halafa annahu arada kullun misli kafin a koma kullun misli sai ya rantsi ni ƙiɗilaƙin da na yi billahi da la ilaha illa huwa ina nufin ya karɓo min kulɗi na tamkani amma ya za a yi auren da na kashe miliyan uku ya je karɓo min dubu hamsin saboda haka ni ga abin da nake yanzu ce to ba kai kace karɓo wani abu ba ce to wani abun ya za a yi karɓo min abin da bai kai ba sai ka rantsi haka yin ita din ce ma sai ka rantsi in baka rantse ba ɗayan biyu ko su cika ma ya zama kul'ul misli ko kuma a mai da kuɗi aure ya tabbata mun gane to yau wa in za da wakiluha karambani kenan idan wakilin ta ya dada lauyan ta ta dauka ta ce to amma fa in ka je duk abin da za a yi kar ya wuce dubu casa'in shi kuma da ya je aka buga aka buga aka buga aka tsaya dubu ɗari da ashirin kawai zai ce shi kenan za ta biya ita casa'in ta ce ma shi kuma ya ƙara mata dubu talatin kuma ya yadda shi ma mijin ya yadda ka miji yana yadda aure ya ɓaci kulɗi ya tabbata ko yanzu shi miji kam a rubuta a kotu cewa dubu ɗari da ishirin aka yi kulɗi ita kuma ta gaya mar ga shaidu dubu casa'in kaga za da wakiluwa to yanzu ya za a yi aure ya ɓaci kulɗi ya tabbata amma fa alaihi ziyadatu tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa ya ce wa duka wa ya tsara dubu talatin shi ya tsara ita ita ce mar kar a wuce casa'in sai kuma ya je garin maslaha wa yana ganin to ai hajiya ce kwanan nan mata sai da gonanta ta to ina ruwanka wai kwanan nan ta samu kaza ta samu gratuity ta to ko dubu ko biliyan ta samu ina ruwanka abin da ta yanke idan ka tsara to kulɗi ya tabbata amma dolen ka kai za ta biya wannan ƙarin tana zuwa casa'in din za ta miƙa ma ka je sai kuɗin shan ruwanka da za ta baka ciko yanzu ka kenan aha ورد المال بشهادة سماء على الضرر za a yi raddi da kuɗin kul'i idan aka samu shaidu ko na samma'iya ne alabbarari a bisa cutarwa kaga wannan gaban yawancin mata ba su sani bane yawancin kul'in da in ka je kake ganin ko a wajen jama'a musulmi ko a kotu ake neman kul'i zaka samu mijin yana cutanta ko to idan dai akwai cutarwa wanda cutarwan ya kai a raba aure ko ta biya kul'i idan ta kawo shaidu cewa dama ya taɓa malinta ko yana zagin iyayenta ko yana kaza yana cutanta to ruddal mal za a miyar mata da kuɗinta sannan kuma aure ya ɓaci mun gane shine yace bi shahadati samma'in ko da da shaidu na samma'iya ne shaidun samma'iya shine a wasu ake cewa kunne ya girmi kaka mun ji an ce ana haka ni me ba wallahi mun ji an ce wani ne yake ta dukan matarsa ba mu gani ba amma duk unguwa an san wani yana dukan matarsa ko duk unguwa an san kullum wani ya zazzage ta to irin wayannan shaidun ko yan iska ne ta tattaro dan shaidun samaiya ba sharadin adalci da yan iska ko mata ko me suka zo jama'a suka ba da shaida a kotu shikenan ina kudin su ba su kudin su kuma kar a sake ganin ka hanyar gidan shikenan an raba aura shikenan aure ya rabu saboda me saboda dama ai ko ma ba ta biya ba wannan auren ya cancanci a raba ka ga min babu aula kenan a samu shaidun asali wa yaminiya ma'a shahidin hakanan bayan ta biya kuɗi wajen dubu ɗari biyar kana ta murna ka ga yanzu da kaka an nasu ya kaza me kawai ya ya ka malam usman malam usman ka ja ya ce to ba za ki biya mana ba mu ba makautanki bane to yanzu ya za ya ce mu je ana zuwa ya ce ranka ya daɗe shekaran jiya ma ɗaki na ta kwana ya zo da bulala duk jikin ta ya burɗin burɗin haka aka yi eh to shaida ɗaya ina na biyu tun da ban sai yiwu shaida ni miri jalikum sai ta ce to ai fa yanzu mai kuna rajulaini wa rajulun wa mar'a tani ta ce to ai harkan kuɗi aka ce wannan kuma harkan aure sai ta ce ai yanzu ba batun aure yake ba batun kuɗi ake yi tunda aure ka ya riga mutu yanzu batun kuɗin ke dawo ake tunda abun mali ne to in ta samu shaida ɗaya sai su ta hada da rantsuwa a miyar mata kudinta mun gane shine wa yaminiha wa bi yaminiha ma shahidin in ta samu shaida guda ɗaya na asali za ta yi za ta iya hadawa da rantsuwa sai a miyar mata da wannan kudin kul'in kuma aure ya riga ya rabu aw imrataini yace kai ko mata biyu ta samu babu shaidu maza don lokacin da yake mata cikin dare ne kuma gidan nasu kaɗai ne masu aure duk ainihin taron mata ne amma an samu dudu mai bura an samu ladi mai fanke sun zo kotu sun tabbatar da cewa wannan bawan Allah kullum mu muke kwatanta to tunda an samu mata biyu shikenan sai a hada da ainihin rantsuwa sai an girmata da kudin ta to wala yadurruha ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأسيه سنرجع shaidun da ta shaidar da su a sirri suka tabbatar da cewa mijinta yana cutanta to wannan sarayar da shaidun ba zai cutar da ita ba lokacin da ta zo neman kuɗin kulɗinta ka san yanzu mata rashin sani ne mijinki yana cutanki eh to ki ce za ki bashi kulɗi in kina da wani abu komin yawan shi kice zaki bashi kuyi ka ce yanzu a baka miliyan za a ce miliyan hajiya wallahi ki ka miliyan din in kina da wani abu kai ko aro ki ciwo kina bayarwa dama akwai shaidun ki kin tabbatar da sun tabbatar da yana cutanki ko da lokacin da zai karɓi kul'in ma ya kafa shaidu to wane da wane ku shaida ba abin da zai biyo baya zancen abin da ya faru tsakaninmu da ita ya wuce yanzu kawai zancen kiyayya ne za ta biya ni kuɗi suka ce mun shaida ke kuma kina da shaidunki wanda sun tabbatar da yana cutanki to wannan sarayar wanda kika yi kika bashi kuɗi ba zai cutar da ke ba duk lokacin da kika kawo ƙara kika ce yana cutanki ha ba mun yi magana kan ba abin da yace ce ina ai wannan shari'a muke magana wancan ai mu ne muka kafa shaida mu ne muka kafa shari'in wannan sharadi ya saba wa shari'a sai ka hakuri goga kwarai kuwa shikenan sai ta je ta kawo innan shirin nata suna tabbatar da yana cutanta shikenan wancan tsareyarwan ba zai cutar da ita ba dole ne ya da hukunta shine wala yadurruha isqatul bayyinati al-mustar'iya alal asahi kenan a bisa magana mafi inganci hakanan duk wannan muna magana ne akan inda in an yi kul'i aure ya mutu kuma za a dawo mata da kudinta wa bi kauniha ba'inan hakanan da kasancewanta dama ya sake ta shika ba'ini mijin nan nata ya sake ta shika ɗaya bayan ɗaya ya kai uku ya zo ya yi rikici ya ce shi fa bai da wasu an biya shi shi nawa kake so yake dubu ɗari biyar aka ɗauki kuɗi cif aka bashi yana ganin kamar ya shi banza sai ta kashe du dokto sharif ranar kaza ga watan kaza ba a gaban kuwa ne ya sake ni wasu kace tabbas ga ma takardar da aka rubuta an samu shika ɗaya ga alƙali ga malam ibrahim su ma suka faɗi dai ɗin an samu shika biyu ga malam ibrahim ga malam usman su ma suka faɗi an samu shika uku kaga dama ashe babu auren saboda haka wannan kuɗin da ta karɓa dole za a da shi kwarai kuwa a tun da yanzu haka ai akwai auren da ke jiwa wanda ya mutu kawai ana zaune ne kwarai in ka ji suna gaya ma su ce wallahi rana kaza ma da muka yi rikici a daki ya ce ya can eh to an ce ba rai ne ya baci ba kaza kaza kaza to rana kaza ba kai eh to ranar ai ban sani ba sai ka ji an hada shi ka uku kwarai kuwa kuma an zo eh yawa ma yawa yanzu auren da ke jiwa baka ji wani malami ba yake shi ko da yake ba hira muke waje karatu wai yake cewa yace wai abubuwan da a duniya aka fi yawa kowa yana yi kowa yana yi amma an je lahira mai kyan kaɗan ne yace shine aure da sallah yace duk ɗan musulmi za ga yana sallah yana amma an cancance sallah mai kyau ɗin yace kaɗan ne haka kowa ya tashi aure aure aure aure amma an ka duba aure mai kyau ɗin kaɗan ne a gani to duk auren da bayan an biya kulɗi sai aka gano a shema babu auren to yanzu a miyar mata da kuɗinta mun gane shine yace me yawa la raji'iyata amma ban da raja'i ya sake ta dama shi ka raja'i tana idda sannan rikici ya shiga yace ki ba da wani abu a ƙara miki shika sai ta ɗauki kuɗi ta bashi to yanzu yana ƙara mata shika maimakon wannan kuɗin shi kenan wannan kuɗin ya ci kuma shika ya tabbata tunda dama in tana raja'i tana idda raja'i wanda zaujatu ma da mafi iddati tunda matarsa ce ya take ta shika ya yi sai sai sai dai yanzu wannan ainihin kuɗin da ya karɓa na kulki na shika na biyun nan za a lissafa shi da wancan shikan zai zama shika biyu kenan a tsakaninsu wancan shika na farko shika raja'i wannan shikan kuma ya dakile wancan raja'in ya zama baƙi mun gane auli kaunihi yufsaku bila talaqin ko kuma dama auren ashe aure ne wanda za a bata shi babu shika an yi aure suna zaune wajen shekara ɗaya ba shi rikici ya rikici har aka zo kotu aka ce ta biya ta ce ita gaskiya a yanke mata ko nawa ne bai karfin ta ba ce kina da ɗari biyu da hamsin ta ce tana da shi dubu ɗari biyu da hamsin sai da ta zo ta biya an zo ana mai da magana sai wata tsohuwa ta ce ikon Allah ni kan ba na ji an ce idan miji da mata suka sha nono ɗaya babu aure tsakaninsu ba aka ce iya haka zance yake ta ce to a wannan duk ƴaƴana ne na shayar da su kwarai kuwa ashe dama babu auren saboda haka maza ta je ta karɓo kuɗinta ainihin auren ma babu shi aha kaga au bi kaunihi yusaku bila dalaki kaga irin wannan auren babu shika zai kawai za ce ke tafi kai tafi ne saboda abadan ba aure a tsakanin auli auli aibin auli aibi kiyarin bihi ko kuma mijin yana tare da wani aibi wanda za ma za a ba wa matar zaɓi in ta zaɓi raba aure a raba aure ashe shi mijin yana da ciwon hauka ba a sani ba shi kenan rikici ya rikici aka zo aka yi kulki a kotu ta sai da kayan ɗakin ta ta biya dubu ɗari uku da hamsin kawai bayan an biya da kwana biyu sai aka biya kama kiran buhun kunu yana ihu da gari ya fara iska aka je na sai aka ce abun wani fa ya tashi abun wani ya tashi me ya faru aka ce ai dama yana tare da makarai to kaga ko bata biya kulki ba kasancewan mahaukaci ai sai ta ga dama saboda haka yanzu a zo a karbi ainihin kudin ta kaga da aibi kiyarin biyu kenan yana tare da wani aibi wanda dama tana da zaɓin zama ko rabuwa da shi auƙana ko kuma mijin ya ce mata in khala'atuki fa anti qaliqun salasan to fa yayi taliki kazan shi taliki kala uku ne akwai taliki na mustaqbal muhaqqaq wanda ba a jiran lokaci akwai taliki na mustaqbal mamnu wanda ba a kula da shi akwai taliki na mustaqbal muhtamil to irin wannan kenan mustaqbal ne nan gaba abin zai faru kuma zai yi ya faru zai yi ba zai faru ba saboda haka dole za a jira lokaci ya hukunci to sai ya ce mata diran da na yi miki kul'i to na sake kikinsa ku shika uku kaga ya ce alikin shika uku da kul'i a baya kuma kar ku manta mun ce idan mutum ya karbi kul'i a hannun matar da ya sake ta shika ba'ini dama akwai ba'ini tsakaninsu to kul'i za a miyar mata to yanzu ya yi ta'alikin cika uku da kul'i shi kuma duk inda aka zo ainihin aka yi ta'aliki abu biyu to tare suke faɗawa tare suke faɗin salatuki ba an ci ɗariƙun salasan sai mu ce to lokacin da ya zo zai yi kul'in da ɗalaƙun salasan tare za su faɗa suna faɗawa kaga suna fadawa an ba shi kuɗi kuma ga shi ka uku sai ya ce to matar da kaza kai shi ka uku ya za ka karbi kuɗi ka kuɗin ta to irin wannan siga in yayi jirran da ya mata kuɗin tana biya sai mu ce to ai ta saku shi ka uku shi ka bayi ni mai mata da kuɗin ta yace la in lam yaqul salasan amma banda inda taliqin bai ce salasan ba kawai ya ce in khala'atuki fa anti dalikun bai ce salasan ba amma anan ma idan muka duba a baya babu shika bai taba sakanta ba ya ce wance e dillan da har ta ɓaci na karɓi kul'i a ninki to shika kuma ya faɗa kanki kaga ya ce shika ya ce shika uku ba to yanzu a nan dillan da ya yi mata kul'i kul'i ya tabbata amma wala zima hudal qatali shika biya ya zunce shi shika ɗayan na talikin shika ɗaya kuma na kul'i yawa amma anan in dama ya taba sakanta shika biyu sai ya faɗi wannan kalma daren da na miki kul'i kin saku sai mu ce yana yin kul'in wannan sakuwan zai zo yana zuwa sai ya gamu da yan uwan shi guda biyu nan suna haɗuwa ba in sai a mayar da kuɗin shi sai a mayar mata da kuɗin shi aha mun gane ya ce sun aha na kawo da gani yawa la in lam yakul salatan in ya in bai ce salatan ba kulki yayi amma wala zima wadal katani shika biyu ya dizance shi ko ko tsarin ya ga shaɗu na fakat wala da alhamdulillah alhamdulillah wanda muka yi Allah ta wula insha Allah muka yi Allah gafarta mana